sahbihi wa tabi'in wa ba'd iyayena mata assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ga amsoshin tambayoyinku kamar haka wannan ta ce malam assalamu alaikum Allah ya ji gan iyayenka ya kai haske kabarinsu malam ga tambaya ta kamar haka malam addana mijinta mijinta ya ce mata ta tafi gidansu taƙi da ya ga haka sai ya rubuta mata takardanta na saki to amma malam kawai ce mata yayi ni wane na sake ki Allah ya bada sa'a amma bai faɗi saki nawa yayi ba kuma da yarinya mai wata biyu a hannunta ya sake ta shin malam yanzu saki nawa ne a kanta malam a sha ruwa lafiya to ai ta saku saki ɗaya ko da ya ce saki uku ne ma ai ɗaya ne ba mun karanta da kuwa to saki ɗaya ne ki gaya wa addaki yayanki ta da kayanta ta tafi in kuma za ta yi idda ne a gidansa to ta zauna ta yi idda a gidansa kuma ki ce ta kula da wanka da gyara jiki in ta ga ya dawo daga kasuwa ta yi maza ta je ta zauna a hanyar da zai wuce ta masa sanda dawowa ina ruwan na tuba ka yafe min ka dawo da ni kenan haka ake yayi eh shi yasa shari'a ta ce ku zauna a gidan ku idda ku zauna a gidan ku idda sai an yi haka saboda wallahi saki bai da daɗi duk yadda kuke da miji duk da dai wani yanayin kam wata za ta yi murnar a sake ta ɗin kuma wallahi a wannan yanayin da ake ciki da ɗan aurenki da ɗan daɗi da ba daɗi ana lallaɓawa mutum ya zo ya rubuta miki saki a wannan zafin ranar ga gumi ga matsi wata ta ce yanzu ni kam a gidanmu ina ma zan sauka yara masu fitsarin kwance duk sun cika ɗakunan haka ba za a mai da ke kin zo da yar katifar ki in kin zo da babbar katifa yara su ce ba za ki shiga mana da babbar katifa ki cinye mana wuri ba sai a nemo miki katifar yan makaranta ga jego a hannunki rabin ki a ƙasa rabin ɗanki a rabin katifa a gefe ga yara ƙannanki masu tsarin kwance in an zo raba abinci ana warwaso da ke in kin fara zuwa ki kwashe komai ya zama in kin zo ke kam kin cinye yara su suna Allah ya isa kin ɗebe musu dumame irin wannan zaman nake jiya miki wallahi da sesi sesi mahaifiyarki kuna buga waya kuna gaisawa babanki ma haka amma wallahi ana sakin ki da kin dawo gida wanda za ku fara faɗa da ita mamanki ne yarinya budurwa ko makaranta take hutu fa wani lokacin wallahi sai ga uwarta tana Allah Allah ciki tana wannan yarinya kin addabe mu yaushe za a koma hutun nan ne saboda halin ku bai da kyau to wanda zaki fara fada da ita mamanki ne a fara rikici da uwa ko ta kama miki fada aikin banza kin zo kin miki afa kina ba kya taimakon mu in kasalalliya ne ki bar uwarki tana aiki ba kya mata aiki kin takura wa babanki in yazo yana so ya dan gana da mahaifiyarki miji da mata tsakanin su sai Allah to kin sa musu ido na kurulla duji mujiya komai akan idan ki ake yi ko da babanki bai miki magana ba kin cutar da shi da yana zuwa ya dan cire rigarsa ya cire hularsa a dan falo mamanki mahaifiyarki kenan ta zo da ɗan mafici tana fifita masa yana cin abinci suna hirar su na soyayya tsakanin su za a hana su ne tambaya nake za a hana su a ita ma tana da haƙƙi to kin zo kin tsaya kin kashe auren ki kin zo na Allah baki takura ba kullum baban ki ya zo da zafi a daki haka zai shiga daki ya rike mafici ya ta fifita yana wannan kin kashe auren kikin dawo ga ƙarin cefane duk wacce ta kashe aurenta ta zo gidansu wallahi sai an ƙara cefane saboda ita buhun masara ya ƙare da wuri saboda ke eh to ai kin cikin ki ya riga cikin ki ya riga ya bude a gidan mijin ki yayi abin da kika dama kike ci daga cikin ku fa akwai waɗanda in suka saka kwano a gaba sai abin da Allah yi wata aka ce ba ta cin abinci a gaban mijinta saboda tashin hankali in ya ga irin abin da take ci watakila ya sallame ta wata rana tsautsayi ya sa ta zuba abinci za ta ci sai ya zo ya gani ya ga kwano sai da aka cika shi har ita ga dai ta zuba ta zuba sai da ya tudu kuma ta kwakwantar da namu a gefe ya ce wannan fa daga noma kika dawo ko daga ina ta yi shiru in tuwo ne ya fi ƙarfin tuwon da mutum ɗaya ke ci take ci ci ne da ita nawuka mara kan mara haka za ta zauna tana mulmularsa da hannu tana murza shi haka tana turawa wannan diya aka sako ta aka dawo da ita gidan ubanta ai sai dai ya ɗauki buhu ya tafi kasuwa ya ƙaro masara kuma wallahi shi yasa ba a so ku kashe auren ku ku dawo wata in ta yaure cikin ta budewa yake yi wata ba ko kuma wallahi kwanon sha guda take sha kwanon sha kwanon sha nawo kwanon sha ta zuba suga ta gauraya in ta sha rabi ta dauko ta dauko ruwa ta ƙara komi guda ciki an yi magana an yi magana ta ce to shayarwa nake yi wai ba nata ita kaɗai ba ne da nata da na yanta take sha duk wanda Allah ya jarbe shi da ya irin wannan mai shegen ci da sha ai sai ya shirya sai dai ka nemo buhunan gero ka kakkafe mata kuma ga zabarawa suna da wahalar samuwa yanzu wallahi duk wannan ina gaya miki ne tsakani da Allah ba na so ki kashe aurenki wallahi gwanda ki je ku ta bugawa da mijin nan duk abin da za a yi ki ba shi haƙuri ku lallaba kina addu'a su da Allah rike miki auren ki zawarci a a ai wata bazawarar in kin ganta yanda kike san daga kabari ta fito ta lalace gaba daya me ya faru zaman zawarci naga kina ta tagumi kina bata rai wallahi ba da ke nake ba yawa ba da ke nake ba eh ba da ke nake ba Allah baki haƙuri eh dan na wanda an dauko magana zaura wannan naka ga fuskoki suna canjawa barin tsaya a haka kar a samu matsala kar gobe su ki zuwa amma dai ki rike aurenki a shawara sai dai abinda ba yanda za a yi da shi abinda ya zama dole ya zama larura wannan kan aure dole sai a kashe shi amma wallahi a yau halin da ake ciki a yau ka kashe aurenka ka zo ka ƙara wa ubanka nauyi wata kuma in ta zo ta huwa sai ta ɗebo 'ya'ya biyar su biyo ta a ni ba zan bar 'ya'yana ba to da ki baki bar 'ya'yanki ba a gidan mijin to kin taho da bunan shinkafan da za su ci ta ɗebo ta ɗebo ubanta 'ya'ya masu laulayi bini bini yau wannan yana tari an kai shi kemis ya ci dubu takwas da ɗari uku an dawo wata karama ga can mai rarrafe ita kuma ta kama gudawa sati biyu ta ki ta tsaya gudawa an kai ta kemis ta ci dubu goma da ɗari uku da hamsin bini bini an dawo wancan kuma malaria ta kama shi ya sheme yana nema i mutu ubansa kuma ba a masa magana ba isa ba ke kika kaso auren ki kika dawo an kai shi an ce wallahi sai an ƙara masa ruwa leda uku sai an kwantar da shi asibiti kuma gadon asibitin duk kwana ɗaya dubu goma sha biyar da ɗari bakwai da hamsin banda cikin ɗin kuɗin magani babanki kuma yana fama da awon masara mijinki kuma ya ce a'a yanzu irin wannan kuke so ku kashe auren ku zo ku jona wa iyayen ku hala ke kuma kin dawo ko fitti ko taro baki da shi daman da an ganki an ga talauci ku daina kashe auren ku ko sakin ki yayi ki zaman ki a gidan wata ya sake ta tace tace ka sake ni yace eh kaddara ki kenan tace to zan zauna a gidan a gidan nan anan zan yi idda yace a'a ban yadda ba tace a'a ai ina nan suka ta rikici tace dan Allah ka bani ya kora ta ki koruwa kin san me da ta tafi gidansu ta yi iddan gwanda ta jure da wulaƙancin da mijin zai mata tana ɗakin ta. Wata kuma da aka kora, aka kora, aka kora ta ƙi. Aka ce ba za ki tafi ta ce wallahi ba inda za ta zuwa yaushe ta ce har abada. Ta ce ba uban da ya isa ya raba ta da 'ya'yanta. In ku kace na fita, ka je ka kama mana gida babba da zai ishe mu da ni da 'ya'yana. Mu je mu zauna ka kore ni, amma in ba haka ba, ba inda zan je. ta ce ba alkali ba ka tafi wajen kuliya inda za ka je ka je ba inda za ni zaman ‘ya'yana nake yi to ta duba ta duba ne ba zai yi ba Allah zai raba mu da mutuwar aure da na zo ina maganganu irin wannan sai daga jikinku ya yi sanyi ba kwa jin daɗi to aure sai an yi haƙuri sai an kai zuciya nesa da haka ke yar uwarki a nake aure kam ya mutu saki kuma saki ɗaya ne amma ku je ku ba shi haƙuri da wannan wata na ramadana a lallaɓe shi ki rinka ɗan tura mai ɗan abin buɗe baki a to me a ciki tsohon mijinki ne ai ba so kike ki dawo ba wallahi ki je ki ciyo bashi ki masa kosai mai kyau da awara inda hali ma ki hada da rabin doya ki soya mai ki mai shiri mai kyau a sa masa a kwando a samu irin irin ulun nan a lullube shi ku ce aje a kai masa a ce daga daga tsohuwar matarsa ce wance kuma ta ce tana gaisuwa a sha ruwa lafiya tana kuma jiran sako in kin yi wannan kin burge kwarai da gaske durkusawa da ba gajiyawa ba na san dai ba yadda za ku yi da wannan karatun ba dai kawai dai kuna ganin na mai da ku baya ne amma ni auren nake duba muku Allah ya saka da alheri Allah ya ƙara lafiya malam ga tambaya ta surkuwata ne take zuwa tana tana me tana tana ɗiban shinkafa da doya da gawayi amma kai wani abu wani abu sai garin nan wato duk wata tsiya a harkar aure a gidan a garin nan ana yin ta ita wannan surkuwar ta ce me ake nufi da surkuwa uwar miji ko sai ta zo ta ɗebi doya a suto ta auni shinkafa a suto ta haɗa ma da gawayi kuma ta ce da Allah kan na gaya wa ɗanta ta ce kuma malam abin tausayin yana zuwa ya saya mata nata sai ya saya mata nata ya ajiye mata kuma mu ya zo ya kawo mana kuma in an dafa a gidanmu sai ya ce a saka mata kwano kuma a aika mata to malam yanzu ni da nake daukan abincinsa nake bayarwa bana faɗa masa me hukunci na a sha ruwa lafiya ta ce ga magi a kai gidan kurkuku to takarda dai ta iso magi kam ya tsaya hanya kenan don Allah wanda ta rike magin nan ta miƙo mana ita ‘yan hizba ko kun ajiye magin ne to ga shi da rubuta ga shi ta ce ga magi a kai gidan kurkuku ga dai takarda MC ta zo amma magi kam ya makale a hanya ko yana bakin jibilu ne ban sani ba kai ina jin yana tahowa ko to da Allah ya samu ya kare so kan teburin malam kafin tashi yawa ko kuma yawa magin ya kare so to to shikenan ga ga wannan sakatariya ta ce magi kam ya isa ya yi wulayi ya bi ta ofishin yan hizba ne suka rike shi to yan hizba dama ai kayan malam ne ba damuwa to jama'a ga wata suruka barauniya ya za mu yi da ita ga barauniyar uwar miji kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah ya sauke a abinda zaki yi kada ki je ki taba aurenki ki samu mijinki ki ce wance mahaifiyarka ne ba zan hada ka da ita ba da dukiyarka da kai din dunnata ne amma a bisa amana ta aure na san kana saya mata abinci kuma na san ka sa mu sa mata kwano dan kada ka ga abincinka ya ƙare ko gawayinka ko manka ko maginka ya ƙare kakka zarge ni ka ce na maka almubazzaranci ina shaida maka surukata mamanka tana zuwa tana ɗiba kuma ta ce kar in gaya maka amma don Allah ka rufa min asiri ka san hukuncin da za ka yi ni na baka shawara ga kwaɗo da makulli rike ka rinka kula stop ɗinka ka rinka ɗiba min abin da zan ci a rana shikenan ni kuma na wanda zan ci zan sa shi karkashin gado da ta zo zan sa shi karkashin gado in koya kayana shikenan kin gaya masa idan ta zo ta kama a zuba mata kice to wallahi mama ya ga abun yana karewa da wuri ya rufa ni da fada yana ta abun da ya ce bai ma yadda da ni ba ina masa alwabarzanci ya kula sto dinsa amma ki masa magana kice ya baki makulli shikenan fatawa ta gama ba wata damuwa Allah ya mana afuwa wannan surka wannan surka ko da yake ce to Allah ya ji ɗan malam ina da tambaya ne. Ke ce? Inna lillahi wallahi ban kula ba, ashe Allah ya ji ɗan malam ta ce da saura ba? Subhanallahi. Amin amin amma ba yanzu ba. Yawwa da saura, insha Allah da saura. Ta wannan waye mai mummunan fata haka wannan takardar malam ba zan amsa ta ba. Ko a amsa dai. to shi kenan a aka kawai wannan yanayi a zo a gayyato maka mutuwa baka kimta ba tabbi da dan sauran dan garma garma na da sauran karfi na ina ma da irin wannan tsofaffin dukkan ne yan shekara 80 yan shekara 100 su kan fita cewa Allah ji kanki hajiya Allah ji kanki wai kun ji wasu ma sun ce a a wannan duniya wannan duniya Allah mana afwa malami mai koyarwa baya san mutuwa mai kwanani baya ta mutuwa tsohuwa ma yan shekara tamanin ita ma ta ce a to Allah ya mana afuwa ya Allah ka ga dai muna so mu dan jinkirta dai ko yaya Allah ka mana jinkiri mai kyau Allah ka bamu nisan fana da zamu bauta maka mu ci mu sha mu suturta mu sakata mu wala da imani fal cikin kirjin mu in zaka dauke mu ka dauke mu muna cikakkun musulmi kana daukar ranmu ka tsunduma mu a aljanna Allah ba abin da ya fi ƙarfin ka zaka iya komai da komai kuma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ke kuma wannan takarda take wannan takarda take to bakin bakin te sari guntun kashi ina da tambaya ne shekara ka tace shekara ta biyar tana wani hali tana fama da iskokai eh ai dole ki nemi abokin tafiya tunda tunda iskoki aljannu ne suka saki a gaba shekara biyar kina neman malam ya raka ki ku tafi tare to ba yanzu ba mukan Allah ya so yadda tace ga yara manya har tsofi tace ita kuma ciwon ta duka take yi kice Allah ma ya taimake ni tace duka take yi duka take Allah ya taimake ni ba ta kusa da ni da ta kawo duka kenan kun ji abin da ta ce ta ce kuma malam yanzu haka ni so nake ma na rinka bacewa wannan takardar gaskiya da bai kamata ku miƙo min ba fa subhanallahi to ko dai wata aljanna ce ta kawo mana ziyarar gurin nan ta ce a taya ta da addu'a to Allah Allah kiyaye can dai can dai ta can dai can a gari ta Allah ya Allah ka ba ta lafiya ya Allah in kuma ba mutum bane aljani ne ya turo mana takardar nan Allah Allah ka raba mu lafiya ka rike mana yan kafofin mu ka kiyaye mu da wannan taro namu kar mu je wata ta faɗi ta tsuguna yawwa ni dai kam yau sai da na buga addu'a kafin na zo gurin nan ai kwarai da gaske ina nan a zaune a nan da addu'o'i nake zaune a gurin nan da ka in ma kina kaza ki latsa ni ne wallahi baki isa ba insha Allah ku je can dai ku buga can tsakanin Allah ya kare mu da karewa wannan takarda da yar in mutum ne ya rubuto ta mutum ya ce yana yana so ya rinka bacewa an gaishe ku matan komo matan albarka matan kuma mata alheri da mutane da aljanu duka ga kunan aini yanzu ma kun kun tsoratar da ni gobe in na zo ma kafin na shigo sai na yi buga addoyi daga bakin kofar nan tukunna tabbi kalan ni ma a zo a neme ni a rasa ina ta karatu kawai shi aka ba kowa a wuri subhanallahi Allah ruba asiri wannan ta ce Allah ƙara wa rayuwarka albarka ni ne ba ni da lafiya tun daga kama azumi ciwon ido yake damuna to Allah ya yi miki Allah ya baki lafiya ai da dan sauki sauki ma tun da abun a ido ya tsaya ke dai Allah ya tsare idon kada ya tsaya kuma mallan da fatan ka tashi lafiya ka tambaya ta kamar haka ni ne nayi nayi rantsuwa a kamar haka akan ba zan yi abu ba to sai na zo na yi sai na yi na yi azumi to sai aka ce kafara ya hau kaina wasu suka ce na yi azumi uku ko in ciyar da miskinai to shine muke neman ƙarin bayani haka ne abin da aka gaya miki haka ne abin da aka gaya miki ko ki ciyar ko ki azumi amincin Allah ya tabbata gare ka malam wasu malaman suna cewa wai dole in mace za ta yi sallah sai ta sa safa malam mai gaskiya ba dole sai an sa safa ba amma a sa dogon zani ko wando da zai lullube har diga digi eh in an sa safa din yayi kyau wanda suka ce a sa safa din haka ne sun kyauta dan a samu sutura saboda ba a so kafaki tana bayyana duk wacce za ta yi sallah sai ta sauke zanin ta har ƙasa ya yi kirif ko siket ɗin ta ji har ƙasa ya kirif malam wai wasu malaman suna cewa wai mutum bai zai sallah a gaban liman ba kuma gidanmu yana gaban masallaci malam mu mata ba za mu bi sallar jam'i ba kenan a masallacin ya kamata ku samu wani gida da yake bayan liman sai ku je ku bi wani gida da yake bayan liman gidan makota sai ku je ku bi wannan shine daidai ba a sallah a gaban liman da fatan an sha ruwa lafiya Allah ya gafarta wa mahaifanmu amin summa malam da mahaifinka da mahaifina abokanan juna ne sosai kamin Allah ya ɗauki rayuwarsu to fa to ashe wannan ‘yar uwata ce ma Allah ya saka da alkhairi kuma dama ina so na gane abokanan mahaifina a garin nan wallahi to sai ki zo mu gaisa saboda mai zumunci yawa Allah ya miki albarka kuma ki gai da mamanki in tana nan eh kice dan gidan malam wani ne yake gaishe ta Allah ya saka miki da alkhairi ina neman shawararka ina son a a ce maka min dan Allah ka ganni ina son mu haɗu dan Allah to ai tunda kin ce kam iyayenmu yan uwan juna ne to ki je ki nemo izinin mijinki sai ki ce za ki zo ki fatawa sai ya baki dama sai ki zo insha Allah ta ce ina halartar tafsirin ka na mata a ina zuwa kullum Allah ji dan magabata amin idan baki da aure to ki samu yan hizba idan kuma da aure ne to sai ki ga mijinki ki ce za ki zo wajen malam za ki fatawa Allah ya saka da alkhairi da fatan malam ya tashi lafiya Allah ya sa haka amin malam ni ne na tsinci kwano a waje yau tsawon shekara kenan malam zan iya amfani da kwanan amma kwanan fa akwai rubutun alkur'ani a jiki a sha ruwa lafiya to ga kwanan da ta tsinta baiwa Allah mai tsoron Allah shekara guda ta turo mana da kwanon ta rike shi ta yi cikiya ba ta samu ba to kuma abin mamaki kwanan ar-rahman aka rubuta a ciki allama al-qur'an wannan kamfani da ya wannan kwano Allah ya wadaran su mutanen banza marasa kirki don wulakanta addini ki duba ni mamaki nake ko da yake wani lokacin yan kasuwanmu ne sai su je su bawa kamfani kuɗi su ce a musu kaza yanzu ki duba wannan kwanan za a iya jefar da shi za a iya wullar da shi za a iya ɗiban ƙazanta da shi za a iya jari bola a tattaka shi gaba ɗaya suratul rahman ne a ciki kin gan shi da wai wai za ta iya amfani da shi a'a ki matse shi ko ki rataye shi kawai a gida ko kuma ki matse shi ni ban san yadda za a yi ba in an kona shi ma rubutun bai zai kone ba na'am ko ki toni rami ki binne shi ko kuma wata tsohuwa mai tattalin arziki ta ce ki yi adon ɗaki da shi ki je ki sa masa gam ki leƙa kayan tsintuwa a ɗakin ki kina ado da shi gashi nan da a wulakanta shi gwanda ya ado da shi amma gaskiya saboda za a je ana tsafi da shi ko ana wani abu yanzu wannan a ce an rubuta suratul rahman gashi nan wallahi a rubuce eh yau ban zo da gilas ina ba da na dan biya mu wallahi ka Allah shi yi su suna cutar da mutane Allah ya yi to Allah ya saka da alkhairi wata baiwa Allah ta kawo a naira ɗari sadaka a sa cikin kuɗin zuwa gidan kurkuku ta ce tana alkaratun alƙur'ani baya zama to Allah ubangiji ya zaunan mata da karatunta wata baiwa Allah ta kawo naira ɗari biyu a ta ce tana da matsala tana buƙatar addu'a ubangiji Allah ya yaye miki damuwarki ɗari biyunki kuma an karɓa za a yi aiki da su insha Allah ta bayar a sai kayan zuwa gidan kurkuku wannan ta kawo a naira ɗari biyu ita ma ta ce a ce maka mata da addu'a a game da menene a da sa rana ko aurenta da sauransu ta ce tana son ko menene to gashi nan dai kudinki sun zo Allah sa karanta wasu takardan ba su karantuwa amma dai dan kusan kuɗin ku ya zo wannan ta kawo naira ɗari biyu naira ɗari ɗari ta ce Allah ya bani miji na gari mai hankali mai imani mai albarka mai miliyoyin nerori to wanda zai rike ni tsakani da Allah ke yanzu da kike son miliyoyin tsakani da Allah ne to Allah ya bata ya Allah ka bata mijin kware mai addini mai kudin kashewa da miliyoyin ma mu ba mu da damuwa dan ka bata ya Allah Allah ce muke ta hasada ta sa ba ku ce amin ba Allah ka saka da alkhairi ina neman a ƙarin haske ko bayani game da wani abu da ya dame ni malan lokacin da a menene al'ada na ne ya zo kuma sai ya menene wannan ka ajiye ta kasa cikin tambayar gobe ta ba da ɗari biyar Allah ya ba da lada ga wata baiwa Allah ta kawo set set na ɗan kunni ta ka kawo su gashi nan iya abin da ke da shi kenan Allah ba da lada ga wata ma ita ma ta kawo ƴan kunnaye wanda za a raba wa yara marayu Allah ya mata albarka Allah saka da alheri wannan ta ba da naira ɗari biyar ta ce malam ina addu'a Allah ya saka maka da alheri ya raba ka da maƙiya ta ce maƙiya sun sa ni a gaba to Allah ya yi miki Allah kare ki ga ɗari biyar ta ba da sadaka a yi aikin Allah Allah ya ba da lafiya kamar yadda ka zo lafiya Allah mai da kai gida lafiya Allah ya baka lada ya sa mizani ina so a ciya ni da addu'a Allah ya shirya min yarana a ga sadakan naira ɗari biyar Allah ya shirya mata da yayanta Allah ya shirya mata yayanta wannan ta ba da naira ɗari biyu ta ce tana neman addu'a tana neman kuɗi ɗanta yana neman kuɗi Uh, idan ya samu kuɗi ko dubu nawa ne sai je ya caca mana ɗanta yana sana amma cace ki ta ce ga ɗari biyu a yi mai addu'a Allah shirya da shi ya Allah ka sa yaron na ya daina cacen nan Allah ka karɓi sadakarta wannan ta kawo naira ɗari biyar yawa ita ma tambaya ne za a amsa ta gobe insha Allah ɗari biyar ɗinki kuma za ta shiga asusu Allah ya sa albarka wannan ta kawo naira ɗarinta ga ta nan irin ta jiya sai haƙuri ta ce malam yau shekara biyar na yi maganin asibiti da na gargajiya malam abin ciwo bai warke ba da Allah ka taimaka min kuma kana da wasu addu'o'i ka taimaka min da shi ka sadakan naira ɗari a yi min addu'a Allah ya warkar da ki ki je bakasi wajen mutari akwai addu'o'in da muka bayar a rinka karba ana photocopy zai wata ta ba da ɗari bakwai ta ce Allah mai da kai gida lafiya a ce mu da addu'a kan yaranmu marasa ji ba sa son zuwa makaranta ba sa son sallah da ibada Allah Allah ka shirye mata da 'ya'yanta Allah ka shirye mana da 'ya'yanmu duka yara sai hakuri sai yi addu'a Allah ya ƙara maka sani, Allah ya ƙara maka nisan kwana, Allah ya taimaka, da Allah mala a taimake ni, mijina ne ya gudu ya bar ni, gashi ina da yara bakwai tun da aka kama azumi sau biyu muka yi girki. To, ta ce sunana Fatima Adamu, a garin Gale nake, sharuwa rafiya, ki duba mai imani. tunda aka yi azumi sau biyu suka girki kuma ta kawo sadakan ɗari biyu yan hizba ku nemi wannan matar ta zo mu kuma mu ba ta taimako insha Allah za mu baki abincin da har a gama azumi za ki dace insha Allah Allah ya sa da insha Allah ku nemi ta sai ta zo ta yi bayani amma za a yi bincike a kanki tukuna yawwa kun san muna ba da taimako amma sai mun yi bincike ba yawa in kin san ƙarya kike to kar ma ki ƙaro sojin in hizban nan dan sai sun gigita ki ma kafin su kawo ki waje na yawa tambayoyi ne sama da ƙasa za ki sha tambaya kan yawa a ya matashi ne amin efeure wannan ta ce Allah ya ƙara maka lafiya yaro na maraya ina neman a taimaka masa a yaro na ne aljanu suka dame shi Allah ya ba shi lafiya ga ɗari bita bayan ga maraici ga ciwon aljani Allah iya yi masa Allah iya yi masa Malam assalamu alaikum ina da ɗan uwa yana cikin wani hali yana shaye-shaye kuma yana harkar kalari ya ubangiji kai masa gamdakatar ka shiryar da shi ya gane ta ba da sadakar ɗari biyu ga wata ta kawo naira ɗari idan mutum ya saki matarsa tana al'ada to ya mai da ita a ciki shin malam idan ya mai da ita igiya uku da ya tafi ne ya tafi ne ko kuwa zai mai da ita ne amma ba wai mai sakin igiya uku ba igiya uku ne ai ta tafi kenan ta ba da sadakan naira ɗari Allah ya ba da lafiya mutanen zamfara sun aiko takarda suna neman addu'a daga TikTok ne aka aiko mana shafinmu na TikTok. Mutanen zamfara muna muku addu'a, Allah Ubangiji ya zaunar da ku lafiya, Allah ya raba ku da ‘yan ta'adda, Allah ya raba ku da matsi da kuncin rayuwa, Allah ya zaunar da ku lafiya. Gwamnatin ku Allah ya ba ta ikon taimaka muku don ku adalci. Wanda ce mana muna neman addu'a a ‘yan uwan mu ‘yan kidnafa sun kama shi, muna roƙon Allah Allah ya dawo mana da shi ga ɗari biyu ta bayar. Allah ya bayyana wannan mutumi Allah ya bayyana wannan mutumi Allah ya kare mu da yan kidnapper Allah ya kare mu ya sa mana katangar karfe tsakanin mu da shi wannan tace mun shiga jarrabawa muna neman addu'ar ka kai da ɗalibanka na wannan majalisi ku mana addu'a Allah ya ba ku sa'ar jarrabawa Allah ya ba ku sa'ar jarrabawa ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين insha Allah za mu raba abinci ga abinci nan za mu raba amma wa iyaye mata masu shekara saba'in tamanin ɗari za mu raba mutum ɗari insha Allah mutum ɗari ne za mu ba su gashi abu muna a wannan da haka mun yi addu'a mun sallami kowa tsohuwa kawai za ta zauna a nan an gane ko yau ba Allahu akbar Allahu akbar malam baya jin daɗi yana mura an gane yawa da haka za mu rarraba musu insha Allah duk tsohuwar da ta san ta ba da sunanta ta zauna wacce ta ba da sunanta zauna اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أدمنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته wanda aka ba su su tafi duk tsohuwar da ta karba ta fita wacce ta san ta karba ta tafi wanda bata karba ba ta zauna wanda ta karba ta tafi wanda aka bata wallahi na manta takarda wallahi wallahi na baro ta ne yasa ban so ka kawo mun ba ni ba abin takarda wallahi ai da sai baka bi kamata ka bani ba wallahi ina da uzurori da yawa eh barin tura wannan ka je baban gida yana share ɗakin nan littafan da muke zuwa da su ka duba wannan littafin na matan annabawa din nan ko a ciki na saka shekaran jiya za a ɗauki kaɗan na matan annabawan nan ka duba shi sai kuma ka duba ɗaki na wasu littattafai a kan katifa ta akwai baban gida ya ɗauke su a gefe irin wannan littafin kaɗan dudduba a falon kaɗan dudduba a cikin takarda masa kai yanzu ba za kai mu raba ƙafa kawai mu raba